اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة ولد الفاتحة سبحان سبحانك بلاد ولا عادية سعادة المستقيم على عالنا فقد بنت على سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله سيدنا الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه لا متابع حرف الرائي وانا لتاتينا مختار الاحاديث. حديث هنا شيء الظلم ظلمات يوم القيامة. wato zalunci dufai ne ranar alkiyama a zalimi in ya tashi a filin kiyama zai ga duhu da bai yi tsammani ba wanda kaurin wannan duhu zai hana shi iya ɗaukan hannu ya kai fuskansa ya taɓa fuska saboda kaurin wannan duhu Allah ya tsare mu rawar bukari wa muslim an alim umar yace az-zulmu salasatun zalunci kashi uku ne fa zulmun la yaghfiru Allah akwai wato zaluncin da Allah ba ya gafarta shi wa zulmun ya gafiru Allah da zaluncin da Allah yake gafarta shi wa zulmun la yatruku la yatruku da zaluncin da Allah ba ya barin sa yace wa amma zulmun ladhi la yaghfiru amma zaluncin da Allah ba ya gafartawa ta shirku shine yi Allah shirka Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce inna shirka la zulmun abin lallai shirka zalunci ne mai girma a ito amma zulmun ladhi yaghfiruhu Allah amma zaluncin da Allah tabaraka ta'ala yake gafartawa yace fa zulmul ibadi anfusahum fi ma bainahum wa bain rabbihim shine zaluncin da bayi suke zaluntan kayukan su tsakanin su da ubangijin su saba wa Allah tabaraka ta'ala to wannan Allah tabaraka ta'ala yana gafartawa idan amma zulmin ladhi la yatrukuhu Allah amma zalunci wanda Allah baya barin sa fa zulmul ibadi ba'aduhum ba'ada zaluncin bayi sashin su da sashi wannan kan hatta yudina li ba'dihim min ba'd har sai an saka wa sashin su daga sashi idan ka cuci wani to ka sani sai Allah ya saka masa sai dai in ka je ka ce ya taimaka amma nan ba za ka ce za ka yi istighfari Allah ya taimaka ba mutum mu kiyaye haƙoƙin wato bayan Allah rawahu tayalisi an anas az-zaharu yurkabu bi nafqatihi baya ana hawansa ne da abincinsa idza kana marhunan idan ya zama abin jinginewa abin jingina wato sai na aka baka dabba to za ka hauta ne da ciyar da ita ko da abincinta walabar darre nonon da yake ukuga shi ma yusuf rabu ana shan sa ne bi na fakati saboda ciyar wanda ake za ka hau bayan saboda kana ciyar da dabba sannan kuma za ka sha nonon ta saboda kana ne ciyar da ita wannan idan ya zama dabban jingina ne kenan wa alal ladhi yarkubu wa yartaru an nafaqata wanda da yake hawa din to shi ne yake hawa yake kan nonon shi ne kuma zai ciya an gani a rawahu abu abu hurera shi jingina idan ya zama ba kaya ne wanda za a zo a ajiye shi yanzu suka man waya aka baka jingina shi kenan dama ba ciyarwa a kan waya ba shara a kan waya sai ya ji ka ajiye shi lokacin da ya kawo maka kuɗin ka shi ne sai ka bashi kayan ka to amma kamar dabba aka baka jingina kaga tana buƙatar ci sha to kaga kai kuma haka zaka dinga cewa kana shayarwa kaga ba zai yi dole in tana nono ka taka dole in akwai ta hawa ce ka hau an gani harful ayi a idil maridi ya khulu fi rahama mai gaida mara lafiya yana kutsa cikin rahama ne fa idza jalasa indahu gamaratu rahama idan ya zauna a wajen mara lafiya sai rahaman ta lullube shi rawu ahmad an abi umama yace alimun yuntafa bi ilmihi khayrun min alf abidin malamin da ake amfanuwa da iliminsa ya fi masu bauta mutum dubu rahu dailami an ali ajaban li amril mu'min ma makin lamarin mu'min inna amrahu kullahu la khair lalle al'amarin sa gaba daya alkhairi ne walaysa zalika li ahadi illa illa lil mu'min kuma ba wanda ya samu hakan in ba mu'mini ba in asabatu sarra'u shakara idan abun farin ciki ya same shi sai ya gode wa Allah a kana khairan lahu sai abun sai hakan ya zama masa alkhairi ma'ana sai a kara masa in asabatu darra'u sabara idan kuma abun wato tashin hankali ya same shi rashin lafiya ko asidan ko wani dai masifa Allah ya kiyaye sabara sai ya hakuri a kana khairan lahu hakan ma sai ya zama masa alkhairi ya zama masa tariki tsakaninsa da Allah ya zama masa nadiyan kankare masa zunubansa rawahul imamu ahmad yace ajibtu lil mu'min nayi mamakin mu'mini na la ta'ala lam yaqdiru qada'in Allah bai hukunta masa wani hukunci ba illa kana khairan lahu fa shi wannan abun ya zama masa alkhairi rawahu ibn hibbana an anas yace ajibtu lil mu'min wa jaza'ihi min as-suqum yace nayi mamakin mumini da rakinsa da yake a bisa cuta a bisa rashin lafiya na yi mamakin mumini da irin rakin da yake bugawa saboda rashin lafiya yace walau ya alau malahu min as-suqum da ya san abin da Allah tabaraka ta'ala yake bashi sanadiyan wannan rashin lafiya ya fi irin ladan da ake zubo masa saboda wannan rashin lafiya da jinya da yake ciki a habba an ya kuna safiman hatta ya riƙa Allah azza wa jalla da ya so wallahi ya rayu maras lafiya har ya rumu da Allah tabaraka wa ta'ala sahu tabarani ali bin mas'ud yace ajibtu li malakaini min al malaika yace nayi mamaki ga wasu mala'iku daga cikin mala'iku na dala'il ardi sun sauko zuwa ban ƙasa yaltabisani abdan fi musallahu suna neman bawa a inda yake ibada falam yajidahu ba su same shi ba thumma araja ila rabbihima sai suka hau suka je wajen Allah tabaraka ta'ala fa qala suka ce ya rab ya ubangiji kunna naktubu abdika mun kasance muna rubuta wa bawanka almumin wannan mumini fi yomihi aikin da yake a yini wani latihi da aikin da yake da dare min al'amari na ayyukansa kaza wa kaza aiki kaza da kaza da kaza da yake yi mun kasance muna rubuta masa fa wajadnahu qad habastahu fi jibalika yukan mun je sai muka same shi ka tsare shi a cikin tarkonka ma'ana ba shi da lafiya falan naktubu lahu shay'an saboda haka yau rubuta komai ba daren ba abun da yinin ba abun da yana nan a cikin mayafi bai da lafiya fa qala Allah azza wa jalla shi Allah tabaraka wa ta'ala yake uktub li abdi amalahu fi yawmihi wa laylatihi rubuta wannan bawa nawa aikin sa ayini aikin da ya saba yi ayini da daren sa duk a rubuta masa wala tunkisa min amali shay'an kar ku rage masa komai na ayyukansa alayya ajruhu ma habastuhu matukar yana cikin wannan jinya matukar ina rike da shi a cikin wannan rashin lafiya to zan da ta rubuta masa lada ladan yana kaina ko dai aikin ba za a bashi walau ajaru ma kana amalu yana da dai ladan aikin da dama ya kasance yana yi shi sa manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ahabbul amali lillahi aduma aduma wa kalla ko kuma afdal wato aikin da yafi soyuwa a wajen Allah shine wanda aka dawo mar ko da kan kadan ne saboda irin wannan bonus din zaka samu ka saba ka lafiya kuma an ci gaba da rubuta maka wato a ayyukanka da ka saba yi wani hadisin ma ya zo ko tafiya ce mutum yi zanto shi gurgula irin na tafiya sun hana kan ayyukan da ka saba kana yi duk za a ci gaba da wannan rubutu saboda haka mu dage ya zama mun samu ayyuka wanda muka dawo ko da kaɗan ne alhamdulillah kuma ɗariƙar tijjaniyar nan gurdun da ake yin suna suna daga cikin wanda za a ci gaba da rubuta mutum ala ayyi halin rahu tabarani ibn mas'udi cewa araja sun hau ba yana nuna cewa Allah yana sama ba an gani yana shi Allah tabaraka ta'ala wato a su mala'iku sama a wajensu kamar masallaci ne an gane yanzu da ma da muka ina suke tafiya masallaci ai ba dan yana cikin masallacin ba tabaraka wa ta'ala in ka ce ma a to ai wannan bukatun ma sai an je kaba ba dan yana kaban ba amma dai waje ne mai alfarma to su kuma a saman nan da wajen ibadun ibadun su sannan kuma shi bawa duk arzikin sa ma yana sama ne wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun saboda haka sai zanto za su yi sama saboda su je su abu nan rawa tabarani alimi mas'ulin yace ajibtu lil muslimi za a sabar musibatin in tasaba wa sabara ina yi mamaki ga musulmi idan musiba ta same shi sai ya nemi lada kuma ya haƙuri wa iza asabahu khairun idan kuma alkhairi ne ya same shi hamidallah wa shakara sai ya ba Allah ya gode wa Allah innal muslima shi musulmi ka ga lalle musulmi fi ujaru ana ba shi lada sai kulli shay'in a cikin kowane abu hatta fil luqmati yarfa'uha ila fihi har noman da yake kaiwa bakinsa ana ba shi lada akan wannan noma alhamdulillah rahul baihaqi an sa'adi shi sa ba a so ko matarka ko ƴaƴanka ka dinga musu gori ni ko nake ce da ku ni nake kaza a tuka ka bata wala tu ilu sadaqatukum bil manni ko har ku bata sarƙoƙanku da gori abin da kake kaiwa bakin kamala da ake baka ballantana bakin iyalinka ko ƴaƴanka sai ka in ka bata da gori shikenan ka lalata abin ku to shine yace ajibtu li talibi dunya wal mautu yatlubuhu yace nayi mamaki ne neman duniya hujjan jan ido a rufe ya ki halal ya ki haram ya manta wal mautu yatlubuhu shi kuma yadda yake neman duniya na haka mutuwa take neman shi tana bibiyan shi ina lokaci za a ce mata yayi maza ta sauke shi wa ajibtu li ghafilin wa laysa mawful anhu yace nayi mamaki ga wanda ya rafkana shi kuma ba a rafkana ma'ana ba a rafkana an bar shi ba eh eh shi dama an kace ma za ka manta mutuwa ka aikin ba to ita ba ta manta da kai ba baka lissafin da ina to ina lissafin ka la ilaha illallah ita wa ajibtu li dahikin mil atihi nayi mamakin wanda yake dariya cikin bakinsa ya bude bakin nan gaba da yana dariya wala yadri bai sani ba a rubiya shin an yadda da shi amsa ki dauko fushi ake da shi a wajen Allah ya ya yarda ne shi ko kuma wanda aka fushi ne shi bai sani ba amma kuma haka yana dariya rawahu ibnu adi alim mas'ud yace ajibtu liman yashtari mamalik bi maliki yace nayi mamakin wanda yake sayan bayi bi mali da dukiyarsa sun mai uci kun sannan yan tasu kai kana yashtari ahrara ta ya ba zai sayi ƴaƴaye ba bi ma'rufi da kyautayinsa ya ake sayan da kyautata ta mutu alkhairi sai da yaronka sai da yaronka in ya ji wani ma ya zage ka zai zabga masa mari saboda kai uban gidansa ne ta saye shi da ma'arufinka sai su tawanka to da ka attajire ku dinga taimaka kar ku dinga rikewa ka ji alhaji na zuwa dinga badawa kar a dinga kawai a rike ya zanto ba a badawa sai zanto kowa na jin haushinka in ka fito da mota ma sai a dinga tsaki ana ma ba ta kasu ne ka ga za ka amma da kaga da kana kyautawa alaji a dan lafiya alaji a dan lafiya sai ka dan miko wani abu kuma alaji Allah kiyaye ni ba Allah kaga ya ƙara wani wata addu'a ku a ka sai da da ne da da ma'rufi da kyautawa Allahu alaihi wasallam huwa a'lamu sawaban kuma wannan ya fi girman lada ma ya fi girman lada rawu abul gana'in ali bin umar yace ut man la ya'uduka gaida wanda baya gaishe ka wanda ba ya gaishe ka rashin lafiya to ka je ka gaishe shi kar ka ce ani ma da na rashin lafiya bai ji ya gaishe ni ba to da ka ba zan je in gaishe shi ba kar ka yi haka wa ahadi liman la yuhdi ilayka kai hadiya kai kyauta ga wanda baya maka hadiya ni ma ai na yi kaza da yin hadiya ba abin da ya bani na baran bashi ba bashi wannan shi ma Allah ya fito ka ziyarci wanda baya ziyartar ka a gane ka ba wanda baya ba ka a gane to wannan shine shine kai shine abu amma in dai sai ya maka ne kamar ba ya ba da da ba da da eh amma ya zama ga shine ake cewa wala qur'ani yake cewa wala tamnu tastakfir eh kada kai kyauta kuma kana nema a kawo maka fiye da abin da ka bada a wannan wanda mata suke ba haka ake so ba eh an fi so kai dan Allah yace ajjahajaru ila Allah ta'ala wani dutse ya koka wa Allah ta'ala wani dutse ya koka wa Allah tabaraka ta'ala fa kala yace ilahi wa sayyidi abun bauta na shugabana abattuka kaza wa kaza Allah na bauta maka shekaru kaza da kaza sanatan shekaru kaza da kaza sun maja'aitani fi ustikani Allah a hakan kuma sai ka sanya ni da ni aka yi foundation din gina shadda shekara kaza kuma ina ibada faƙara Allah ya ce awa matar da ha shin baka yadda ba ne an adalci bika an majalisul kudati da ban kai kama da kai aka yi aka gina inda alƙali zai zauna a yi shari'a ba wato nan shi ne mafi sharin waje ke yi tunda shadda ita da tsarin na gina ne inda ban kai ta a kai kanta za a zauna a ji a yi zalunci ba. Wani alƙalan daɗin ma kenan wanda suke ɗan dama dama kenan. Irin yanzu kan Allah na tuba. Akwai nagarin amma dai gaskiya yawan su ba yawa. Eh, a cikin dubu dai ne wuce ka fi samu ɗari uku ba. To Shi ne. Wanda ka samu da yawa yi. Wanda ka samu ɗari uku. sai shi ne saboda haka ya ce an sati za a ma da ban ɗauke ga na kai ga can wajen afaffaza ta gina inda za a yi abu nan ba abu nan alƙalanci wajen alƙali shi ne rawahu ibn asakir an abi hurairata yace uzibati imma uzibati uzibati imra'atun wato amma wata mata imra'atun kenan amma wata mata azaba fi hirratin saboda wata kuliya sajana ta ta wato sa ta a kurkuku ma ta ɗaure ta ta kulle ta hatta matar hatta mutu fadakalar fi har annar sanadiyyar wannan kuliya matar nan ta shiga wuta la ya ad a mata ha wata kata ita ba ma ba ta ciyar da ita ba ba ta shayar da ita ba iza abasata lokacin da ta tsare ta wala hiya tarakatha ta akulu min qisa'il ardi kuma bata batta ta yawo tana cin yan kwari da yan a fari da yan wasu kwari da yan kinkesu da irin su abin da shafi tsera da sauran suna abu nan ba in ka ɗaure dabba to ka ciyar ka shayar idan ku ba za ka iya wasu su gida to yi ka nema cikin dukiyar Allah cikin arzikin Allah ka samu ta ci amma baka bari an tafi an je an nema ba kuma kai da ka ɗaure baka bada ba a to wannan ka mutum zai shiga wuta Allah ya tsare mu eh wannan ba kuriya ba dukkan sauran dabbobi da suke ƙarƙashin mu dole ne in dai an ɗaure to dole a bada abinci dole kuma a bada ruwan sha dole kuma a kula da su to wannan shi ne جراه البخاري ومسلم عن ابن عمر يتي أوذت علي أمتي بآمالها حسنها وسيئها أن كاو مني أن بدرم دا الأمة da ayyukansu duka kyawawan ayyukan da munanan ayyukan duka aka kawo mini fara'aitu fi mahasina amaliha sai na gani a cikin kyawawan ayyukanta akwai imadatul aza an tarike akwai kawar da wato abin da zai cutar da kan hanya fogi ne ka ganshi fogi haka a ƙasa kan hanya zai iya su wani zai iya tuntuɓe da shi ka ɗauke shi kawar da shi ko ƙaya ko wani abu da ya kusa haka mai cutarwa dai akan hanya kaga za ka ɗauka wani abu kawan ba komai ko kwalba haka to ɗan wannan ɗauke shi ka kawar da shi ko Allah za ka maka yace to ne na ga wannan ma yana daga cikin kyawawan ayyukanta yace kuma sai na gani fi sayi amaliha a cikin munanan ayyukanta hadda muhammatar tofar da kaki ko yawo a cikin masallaci wanda ba abin ne ba sai ya kan kiyaye ba a sun tofi tofi a cikin masallaci rawa ahmad an abi zarri yace iffu an nisa'in nasi ta iffu nisa'ukum ku kame daga matan mutane matan ku za su kame matuƙar ba ka kame ba ka nemi wacce ka nemi wacce kar ka tsammanin matan da za ku kame ƙarya ne wa barru aba'akum tabarrakum abna'akum ku bi iyayenku ƴaƴanku sai su ji ku wa man atahu aquhu mutanassilan falyaqbal dhalika minhu duk wanda dan uwansa ya zo masa yana kawo masa hanzari Allah kai hakuri wallahi kaza da kaza da kaza ne ba wannan Allah kai hakuri amma na so yin kaza din nan to ya karbi wannan uzuri ya karbi wannan hanzarin muhikkan kana a wutsilan gaskiya ya faɗa ko ƙarya ne ka karɓa kawai ki ƙare shi an fahimta idan ku kace ba za ka karɓa ƙarya kake yi ai da ma ka saba min haka to yace fa in lam yaf'al in yi karɓa lam yarid al-hawd shi ma ba zai gangara tafkin al-kausara ba to mutum ya kiyaye kansa aka zo aka kawo maka hanzari ka ce to shi ne ma kuma kala mutum kawai da shi da abin ɗaya yace allimu auladakum as-sabahata war rimayata ku koya wa yaranku wato iyo a cikin ruwa musamman kaga waɗanda suke kusa da ruwa to maza a koya wa yaro ya iya iyo a cikin ruwa kar kawai a zo kashe ku shikenan a ta jefa ku a ruwan da dama makwabcin ku ne ku iya shi ba an gani amma kamar munan yanzu ina har ruwan a'a a muna yanzu kafin daga ruwa ai a aiki tafiyar ba ɗan kaɗan ba ce to shi ne warrima ya ta sannan a a koya musu wato harbi da kifiya wani ima lahawun lahawar mu'minati ma dalla da wasan mumina mace fi baitiha a gida almigzal shine wato kada magari fa iza da aka abawaka fa ajib ummaka idan iyayenka biyu suka kira ka a lokaci ɗaya to fara an sa wa mahaifiyarka sai na an mama sai ka ji ta saboda girma haƙƙinta a kanka rahu dele mi dele mi yaro su yace amal jannati as-sidqu wa iza sadaqa al-abdu barra wa iza barra amana wa iza amana dakala jannata aikin aljanna shine gaskiya idan bawa yayi gaskiya to yayi nagarta idan yayi nagarta kuma amana yayi imani wai za amana idan kuma imani da kalar jannata ya shiga aljanna yace wa amalun nari aikin wuta kuma alkazibu qariya wa idza kadhaba al-abdu idan bawa yayi ƙarya fajara yayi fajirci wa idza fajara idan yayi fajirci kuma kafara ya kafirce wai za ka fara idan ya kafirce kuma da kalan nara sai ya shiga wuta rawa ahmad an ibn umar yace alayka bi taqwallahi fa innaha dima'u kulli khair manzo Allah yake cewa na hore ka na hore ka da tsoron Allah tabaraka ta'ala domin tsoron Allah shine matattaran dukkan alkhairi a duniya da lahira wa alayka bil jihadi na hore ka da jihadi فإنها رهبانية مسلمين domin ita ce rahabaniya wato zama dirshen na bauta na musulmai wa alaika bi zikrillahi na hore ka da ambatan Allah wa tilawati kitabillahi da karanta littafin Allah fa innahu nurun laka fil ardi domin wannan haske ne a gare ka a ban kasa inda hafizin qur'ani yake musamman mai tsoron Allah mai aiki da Qur'ani da ka gan shi wallahi ba sai an ce maka wannan ma abokin Qur'ani ba sai dai kaji ana goni kaji ana aran ma cikin girmamawa kai wallahi ba ma karara ka gan shi ba ko bidiyo mai tsoron Allah ka gani ka gani eh musamman waɗanda suka haddace Qur'ani ko suke kokarin aiki da Qur'ani to wannan shine na'am yace wa zikrul laka fi sama'i kuma ambato ne da ake maka a cikin sama jama'an sama ma na ambatanka yace wa akhazin wa akhazin lisanaka illa min khair kuma ka rike harshenka sai dai alkhairi zaka faɗa fa innaka bidhalika tazalimu shaytana da rike harshe ake rinjayen shaytan ka kame harshenka da haka zaka rinjaye shaytan rawahu abu ya'ala an abi sa'id yace alayka bi husnul khulqi wa tuli samti na hore ka da kyakkyawan ɗabi'a da tsawon kawanci shuru sai shuru fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake ga ikonsa ma tajammalul khalaiqu misliha ɗabi'u ba su yi ado da kwatankwacin kyakkyawan ɗabi'a da tsawon kawaici ba wanda ka zan cewa ne ɗabi'unsa na da kyau to za ka same shi yana shuru ne sai ga abin da ya kamata ya magana ke magana za ka same shi mai kyakkyawan ɗabi'a ne kuma yana da kyakkyawan mu'amala rawa abu ya ala an anas ya ce alaika bi jummalin du'a'i wa jawami'ihi ya ce na hore ka da wato dunkulallun addu'o'i wanda suka tattaro abubuwa da yawa wa jawami'i da tattararrun addu'o'i ƙauli shine faɗi na Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi Allah ina roƙonka alkhairi dukkaninsa ajilihi wa ajrihi na duniya da kuma lahira ma'aluntu minhu wa malam alam wanda na sani ka bani wanda ma ban sani ba ka bani ina roƙonka a kaga shikenan aiko wa as'aluka aljannata ina roƙonka aljanna wa ma qarraba ilayha da abun da zai kusatar zuwa ga aljanna min kaulin na faɗi ne a amalin ko aiki shi ma ina roƙonka bani a dama aikata shi ko in faɗa in ji zai kusatar ne zuwa ga aljanna wa a'udhu bika minan nari Allah ina neman tsarin ka daga wuta wa ma qarraba da abun da zai kusatar ilayha zuwa ga wuta min kaulin na magana ne a amalin ko aiki wa as'aluka mimma ta'alaka bihi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina roƙonka daga duk abin da shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙe ka da shi duk abin da manzo Allah ya roƙe ka to ina roƙon Allah ka bani wannan abu fa a'udhu bika mimma ta'awwada minhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina neman tsarin ka daga dukkan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari daga shi kaga shi manzo Allah kuma ai za ka ce ba abin da ma bai nemi tsari da shi ba in dai abin mummuna ne saboda ba abin da bai sani ba an gane sannan ba kuma alkhairi ne bai roƙa ba saboda ba alkhairi da bai sani ba dama shine alkhairi sallallahu alaihi wasallam to shine yace wa ma qadaita li min qada'in taj'al aqibatahu rushda Allah abin da ka kaddara mu na daga wato kaddararka na hukuncinka to ka sanya karshen sa dai ya zama shari'a eh ya zama alkhairi ya zama shari'a a gare ni rawahu bukhari an sayyada aisha yace alaikum bil abkari wato na hore ku da auren budurwai in za ka yi aure ka nemi budurwa irin ta yi tsada ne wala ita budurwa ga ta ai tsada lehi ma kaɗai ya ishe ka to ga ta daki mai ɗimbin yawa shi ne amma dai wanzala yana horon mu da ya auren wato budurwa za ka yi aure ka ne yan mata ka aura ya ce fa inna hunna azabu afwaha afwahan sun sun fi zaƙin baki zaƙi maganan ta ma ka ji daban ka ji wani daɗi wa an taɓu arhama sannan kuma wato wato sun fi yawan 'ya'ya to ai za ka samu ita bazara dama ta biyo wasu a wani waje ta biyo ko biyu ko uku ko hudu a wani waje ta yi ragowar wataƙila zai zama bayi da yawa kamar ita wani dama ba su taɓa haihuwan ba kaga cike take da koyaye wanda in ka ta zuba abu nan kuma sai zanto ana da fafi sannan wa askanu aqbalan kuma sun fi wato dumi na wato farji wa arda bil yasiri min al amali kuma suna yarda da aiki dan kaɗan aiki dan kaɗan za mu shi gaba da tabbas amma ba zawara in mijinta na farkon oga ne sosai to Allah in da wani zame ko lago lago ya kada da yin cewa la ba da zauna ba ya to ta ji wancan ba dama kai kuma ta same ka babu kawai raga sai abin da sai ga iyaye ko wasa me yake faruwa da kuma ka riga ka san komai rawahu abu nu'aymin an ibn umar amma in ka ga budu ya ce da ba ta san komai ba yawa ita ta ne ka ai da dama kuma zan dama da haka suke ne suke ne da hakura da abin da ta gani an gane sallallahu alaihi wasallam la kara mana san manzon Allah yace alaikum bisiri wato na hore ku da gaskiya fa inna sidika ya hari ila sirri domin gaskiya tana shayarwa tana kaiwa zuwa ga nagarta fa inna albirra ya hari ila janna shi kuma nagarta yana kaiwa zuwa ga aljanna yace wa ma yazalu rajul yasduqu mutum ba zai gushe ba yana gaskiya wa yadda harar sidika kuma yana kirda don gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta a wajen Allah wani ne gaskiya wa iyyakum wal kadhiba ka shedin ku da ƙarya a shehu yana cewa shi ɗayar Allah kara masa yadda yace in an yi wannan rubutu a wajen Allah wani ne gaskiya to ko magana kai ko wata irin ce sai ka ji ana cewa in dai wani ne ya faɗa to haka take eh shi ne mutane sun ba ina ba shi ka tafi shi ya gaya maka baka da baka eh to gaskiya ne saboda saboda a can sama an rubuta ka wane ne gaskiya Allah sa a rubuta mu yace wa iyyakum wal kadhiba ka shedin ku da ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri domin gaskiya wato ƙarya wato ka shedin ku wa iyyakum wal kadhiba ka shedin ku da ƙarya yace fa innal kadhiba domin ƙarya ya hadida da fujur tana kaiwa tana shayarwa zuwa ga fajirci tana kaiwa zuwa ga fajirci wa innal fujura ya hadi ila nar ka sani fajirci kuma yana kai mutum zuwa ga wuta wa ma ya zalu rajulu yakzibu mutum ba zai gushe ba yana ƙarya wa ya taharral kadhiba yana kirgadon ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzaba har sai an rubuta a wajen Allah wane mai ƙarya wane makaryaci sai mai kita idan an rubuta a wajen Allah wane makaryaci to nan kuma ko a duniyan da kayan magana sai a ce to wallahi ba mu sani ba ko gaskiya ce ko kuma dai abin da ya saba din ne ba a yi ba saboda mai saboda ka saba ka yi ƙaryar har an rubuta a can sama kai ne ƙarya ne kuma wato a nan wajen bayan gaya mana wani abu musamman ga waɗanda suke jagorori idan kana so halitta ta fuskance ka to kar ka juya gare ta ka fuskanci Allah an gane ka fuskanci Allah to sai halitta yake fuskanto ka ka nufi Allah sai halitta yake nufo ka amma ma dama halittar ita ka nufa to wallahi ita kuma baya za ta baka sai ka fi shan wahala yanzu ka ɗauki ɗan siyasa in ya zo tara mutane kafin a ce ya tara su irin wahalan da yake sha ya kakkai da kuɗi ya shiga can ya shiga can ya shiga can ya shiga can ya shiga can kowane lokacin gwamnan ya zaga kowane wata ya shiga yana mai tattaro mutane saboda mai mutanen ya fuskanta su ne a gabansa su yi nufa saboda haka sai ai suka ba shi baya dole sai ya dinga bin su yana ba su kuɗi yana ba da abinci yana yin wancan alkhairi ya yi gada a can ya yi waye waye sannan saboda ya jawo su ya tattaro su zuwa gare shi ya sha wala ko bai sha ba amma ka ɗauki shi a nan mu wannan ka ɗauki shi a nan mu gani sai ka ji hankali a kwance kuma ƙarshen ma ɗan siyasa da zai faɗi a takara zai ƙara kallon kowa ba ba wani zai ka zuwa masa ko zuwa ba da an bashi in ya ci sau goma ne yana gwamnati da zarar da aka ce ya faɗi shi ke sai ka nemi ko da jama'a kuma bayan shekara ko shekara biyu ko ba ya wasu saboda yanzu ba da shi ake ba to amma ka koma kofar shahanin mu ka gani ka je ka gani ga ikon Allah ka ga kalmar da ba ta ƙarewa gwamnati da yake ake cinta wata ba ta karewa kullum daga ko ina ziyara ake zuwa kuma ana wannan abun tun talata har yanzu ko ba bin ka aka yi aka baka madara da da bambita aka baka aka maka gada aka maka aka maka bohol na burka duk ba yi wannan ba an nufi Allah ne saboda haka dole ya ka nufo wannan shi ne saboda haka mu nufi Allah ta baraka ta'ala Allah ya Allah ya taimake mu ya mu ikon mu nufi shi yace alaikum bisirki na hore ku da gaskiya fa inna babu min abadul janna gaskiya kofa ne cikin gobin aljanna wa iyyakum wal kadhiba ka shedin ku da ƙarya fa inna babu min abwabil nari lalle ƙarya kofa ce da gobin wuta wa wa kadib an abi bakr yace alaikum bi qiyamil layl na hore ku da qiyamul layl ibn jari fa innahu da'bu salihin domin wannan al'adar salihan bayi ne ɗabi'a su ce salihan bayi suna kiyamun ne kabla kun wanda suke gabanin ku wa qurbatun illahi ta'ala kuma kusaci ne zuwa ga Allah ta'ala yace wa manhatin ay isri kuma wato hani ne ga sako idan mutum yana yin kiyamun laili yana hana shi sakon Allah wa takfirun lisai'ati kuma yana kankare munanan ayyukan mutum wa matsarratu liddu'ai lidda'i an jisadi kuma yana kore cutuka daga jikin mutum Ka amma kiyamu lillahi ya hadu alkhairi da yawa eh lalle lalle a ko ba kuma aka ce halin salihan bayi ne kake yi sanar su abu ne wanda zai kusa ta zuwa ga Allah ko kusa ce da shugaban kasa ko gwamna ma ana neman a shiga lantana kusa ce da Allah sannan kuma zai hana ka aikin sabon Allah zai kankare ma kuma sabon da kare ba kai a ga zai dinga kore cututtuka a jikinka ai kaga lafiya lafiya ba Ahmad an Bilal alaikum bil qana'a yace na hore ku da qana'a wadatar zuci fa innal qana'ata malun la yanfadu domin wadatar zuci dukiya ce wacce ba ta karewa in Allah ya baka ita ka more baka da sitti amma ka fi mai dukiyar ma dariya da annashuwa da jin daɗi za ku tsabara ni yace alaikum bi la ilaha illallah yace na hore ku da yawan faɗin la ilaha illallah wal istighfar da yawan istighfari fa aka tuzo minhu ma wa inna abubuwa guda biyu ku yawaita su fa inna iblisa domin iblis kala yace halattu na ta zunubi na halaka mutane da zunubi fa ala kuni bi la ilaha illallah su kuma suka halaka ni da la ilaha illallah wal istighfar da yin istighfari suka halaka inda wani abubuwa guda biyu falamma ra'aytu zalika yayin da naga haka ahalaktuhum bil ahwa'i ni kuma sai na halaka su bil ahwa'i da bin son zuciya wallahi wannan kuma ya samu mutane yanzu son zuciya ka dai ana istighfari kan ana kuma la ilaha illallah ana salatin manzon Allah amma sai bin son zuciya kuma zuzurutu ma wa hum yasabuna annahum mutadun suna tsammanin cewa su suna kan shari'a to sai ga halakar da su da bin son zuciya to mu kiyaye dan Allah rawa abu ya'ala an abi bakr yace al-alim wal muta'allim sharikan fil khair da malami da ne neman sani wannan sun yi tarayya a cikin ne alkhairi wa sa'irin nasi la khayra fi sauran mutane kan duk ba su da alkhairi ba wani alkhairi da tsare su alkhairi ya kare a ina ya tattare a ina a wajen malami da kuma muta'allim ne neman sani to Allah ya tabbatar da mu rawu tabarani an abi darda yace al'alimu idza arada bi ilmihi wa jahala lahi habahu kullu shay malami idan ya nufi wato zatin Allah da iliminsa to komai sai ya ji tsoron komai sai ya ji tsoron malami wa idza arada an yufsira bihi al-kunuza idan kuma so yake ya tara kuɗi ya samu abun duniya dalilin yin da ya sa ya yi ilimi ɗin kenan to haba min kulli shay'in kuma sai ya ji tsoron komai kuma in maimakon kowa ne zai ji tsoron sa kuma yanzu shi zai ji tsoron komai sai ka yana tsoron kar a jefe shi to a jefe kan mana ne yana jin tsoron kar a yi waye waye ai wani ma ya sa ni a gaba yanzu muna gaba da wani ma ba sun ce he na gani sai ka gani ma cikin da ba Allah a gaban ka Allah in ka sa Allah a gabanka wanda zai ma muguntai ya ji ba zai yi ba ai shi kai duk inda ka faɗi ka fa faɗi alkhairi to shine in jinya ya sa maka ma azumin jiladin jinya idan ya so ma kai kai da ba tan tan tafi zama ɗan gari to ne ne to shine balle ma ba abun da zai kullun yi bana illa ma ka taballahu lana to shine rawu dena yi ana anas yace al-alim wal ilmu wal amalu fil janna da malami da ilimi da aiki da ilimi duk ɗan aljanna ne yace fa idza lam ya'mal al-alim bima ya'lamu kana al-ilmu wal amalu fil janna idan ya zama malami da yi aiki da ilimi ba an gane da yi aiki da abin da ya sani ba to yanzu da ilimi da aiki duk za su je aljanna su bar kuma wa kana al-alim fi nari shi kuma da wuce shi wuta Allah ya tsare mu ta hudde da ni zai da ni ya rubutu kaga a ce za a zaya irin addinin mutum wuta Allah ya tsare mu ita al'adalu hasan shi adalci abu ne mai kyau walakin fil umara ya hasan amma a wajen sarakuna ya fi kyau sarki ya zama adali an ce sarki kamar da sarakunan sun suke rike da komai yawan sai mu ce kamar shugaban kasa da gwamnoni su zama adalai yan sarkin gargajiya na anguwan ku jauro me a me a hannunsa ba ku me a hannunsa hakimi me a hannunsa ko sarki ba ku me a hannunsa wanda suke sarakunan yanzu wanda komai jiya ko yake hannunsu su ne shugabannin kasa da gwamnoni da manya-manyan kasa ka su a wajen su wa'innan shugabanni din a hasan shi ya fi kyau ya fi kyau as-saka'u hasan kyauta abu ne mai kyau walakin fil agan yayi a hasan amma a wajen mawadata ya ji mawadata cikin ya ɗiba ya bada walwaran hasan tsantsini abu ne mai kyau walakin fil ulama ya hasan amma a same shi a wajen malami to ya fi kyau wanda malami shi ne kamata ya zama mai mai tsantsini asabar hasan hakuri abu ne mai kyau walakin fil fuqara ya hasan amma a wajen talakawa ya fi kyau talaka ka zama mai hakuri to ya fi kyau at-tawbatu hasanatun tuba abu ne mai kyau walakin fi shababi ahsanu amma a wajen sauri da tijo ka ga shi ya ga gangara ne ai sa fara tuba amma sauri a ga yana tuba a to wannan ya fi kyau al-haya'u hasanun kunya abu ne mai kyau walakin fi nisa'i ahsanu amma a wajen mata kunya ya fi kyau rawahu dailami an umar yace al-ulama'u umana'u rusuli malamai aminan manzanni ne ma'ana manzanni sun ba su amana ne suna riƙe da amanan manzanni ne suna riƙe da wato kayan manzanni ne malam yuhaldu sul'an matuƙar ba su cuɗanyi da wato masu iko ba shugabanni ba matuƙar ba su cuɗanyu da 'yan siyasa ba wai daki da duniya matuƙar ba su shiga cikin duniya wato kasan-kasan ba fa'iza harɗi sultana idan ka ga malamai a cikin 'yan duniya sarakuna da manya-manyan ƙasa wadatar duniya ka ga malamai sun shiga duniya to faƙar kanu rusula hakika sun ha'inci manzanni fadarin ku kiyaye su ku kiyaye su rawahu rawahu lukaini an anas amma ba wanda yana rufe cewa da kaga malami dan siyasa shike da malami ya lalace ba kaga ko nasiha yake masa a ga wannan yake kyautar ka to kace wata kila nasiha yake masa to shine in ya gama nasiha kuma wata kila jima'a masa nasiha to shine yawwa yace al'ilmu hayatul islami shi ilimi shine rayuwar musulunci yanzu wannan karatun da muke ina kamar muna raya addini a ina ba da shi an ta addini ne ke to ilimi shine rayuwar al-islam musulunci wa imadu dini shine kuma ginshikin addini yace wa man alima ilman atamma Allahu ajruhu duk wanda ya san ilimi Allah zai cika masa ladansa wa man ta'allama fa amila duk wanda ya nemi sani sannan yayi aiki allahu allahu ma lam ya'lam zai sanar da shi ilimin da bai sani ba in dai ka san ilimi kai aiki da wannan ilimin to Allah kuma zai gadar maka da ilimin da baka sani ba rawa abu shika yace al ilmu kaza'in wa miftahuha as-su'al ilimi taskoka ne taskoka ne yace amma mabudin wannan taska shine tambaya da mutum ya tambaya to zai zama malami fas'alu yarhamukumullah ku yi tambaya Allah ya cikan ku Allah ya cikan ku ku yi tambaya fa innahu yujaru fihi arba'u arba'atu ana ba mutum hudu lada in an yi tambaya as-sa'ilu ana ba wanda ya tambaya lada wal muallimu shi malamin da ya bincike ya faɗi gaskiya ya faɗi an sa abin da aka tambaye shi ma ana ba shi lada wal mustami wanda ya saurara shi ma ana ba shi lada wal muhibbu lahum wanda yake son malamin da wanda ya tambaya shi ma ana ba shi lada shi za son malami alkhairi ne eh kar ku dinga zagin malamai ai su ma sun zama yan gwamnati ai malam malami kam ko za ka mutu yayi gaba eh kuma za ka gina malaman mu fa abu nu'aymi an an alim ita al-ilmu ilmani ilimi kashi biyu ne ilimin fil qalbi akwai ilimi a zuciya fa zalikal ilmu nafi wannan shine ilimi mai amfani wa ilmin alal lisani akwai ilimi kuma iya harshe ne fa zalika hujjatun ala ibn adam wannan kuma hujja ne a bisa dan adam e ka sani ai kiki ka sani kiki bari rahur kadib an jaza Allah ya kiyaye ita al'aid fi hibatihi kal aid fi qaihi wanda yake dawowa a cikin kyautarsa kamar wanda ya dawo ne cikin amansa eh wato wanda ya yi kyauta ya dace a bashi kansa ba ni kana za kuma shi ya bari kyauta ba gida ka ba mutum kyauta ko mota kace ba ni na fasa fita ka bar gidan dama ai na baka ko filin makaranta ko masallaci ka kori mutane bayan da ka ba su kyauta to kamar wanda ya amai ne kuma ya dinga lati amai din subhanallah rawahu al-bukhari wa muslim an ibn abbas yace al-ayn haqqu a maita gaskiya ne akwai maita انت قلت يعني رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره اتعاط الاجير اجره قبل ان يجف اركو كباوة ليبر لا دنسا كافون قمين سيبوشي وعالموا اجره وهو في امره كما كسرن دشي لا دنسا تنكا ما بار ايتي وعالموا لا تبن ايتي كذاني كذاني ايتي نكي سما بار ايتي باسي يا جماعة بتقلتي ابن دخل داما كواشي rawar zahiri zahiri ne rubutu yace ala kulli ala kulli muslimin sadaqatu a bisa kowane musulmi akwai sadaka fa qalu ya nabiy Allah sahabbai suka ce ya annabin Allah fa in lam yajid idan ku bai samu abin da zai yi sadakan da shi ba qala yace ya amalu bi yadihi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq to yayi aiki biyar da hannunsa ya amfanar da kansa kuma yi sadaka ƙaru suka ce fa illan ya saɗi idan kuma ba zai iya aiki da hannun nasa ba ba ƙara ya ce yu'inu bil hajati al malfufa ya taimaki wanda yake ma'abocin bukata wanda yake cikin bakin ciki ƙaru suka ce fa illan ya in bai samu daman yin hakan ba fa ƙara ya ce bal ya amuru bil khairi aw bil ma'ruf to yayi umarni da alkhairi ko kuma ya umarni da abu mai kyau ƙaru fa in lam yaf'al in bai aikata hakan ba ba ƙara fa yumsik lahu an sharri fa inna sadaqatu ya kame ma kar ya aikata sharri wannan ma sadaka rawal bukari bukari ne ga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihina wa mulika wa al-Fatihina sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina هذه أمري والذي سبحان ربي والعزة عما يشكرون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Allah ta kama al'amur da sana a gari. Wato kusan shi ya koya mini wato ta wanki ta karatu kawai ba ta wuta yi eh kai kai kar ka kauta kanka kamar na ɗan kaɗan kai taɓa ya gaji kajin amma shi za mu je muna arziki